أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يهب بركم بسالوا أرسل سلاتي بكار البركة مسجد الخلفاء مسجد عثمان بن عفان بن سيغبدا كراتم لا عمدة الفقه والنفاوى الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى wannan shi ne majalisunmu na 45 a cikin karatun wannan littafi idan ba manta ba mun tsaya ƙarshen babi wanda yake mana bayani akan hukuncin zakar dabbobi wanda suke na kiwo ba wani kiwo na gida ba dabbobi wanda suke cin arziki na ubangiji su ne zakatu as-sa'ila yau insha Allah za mu tashi sabon babi wanda zai mana bayani akan zakatul khariji min al-ardh zakka ta duk abin da aka hutar da shi daga ƙasa sawa'un abin da kayan kayan kayan noma ne ko kuma a'a wani arziki ne wanda ake kwasa shi daga ƙasa to shi ma ga hukuncin shi shi ne nan malam zai mana tsokaci a kan hukumce-hukumcen da suka shahi abubuwan da ake hutarwa daga ƙasa malam yake cewa wa huwa nau'ani ahaduhuma annabatu wa tajibu zakatu minhu fi kulli habbin wa samarin yukalu wa yudakharu idha kharaja min ardihi wa balaga khamsata usiqin li qawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama laysa fi habbin wala tamarin sadaqatun hatta yablugha khamsata usiqin والوسق ستون ساعا والساء رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسباب أوقية فجميع النصاب ما قارب ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلا وستة أسباء رطل ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب ووجبت الزكاة ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابسا ولا زكاة فيه ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر ولا فيما يأخذه أجرة لحصاده ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره بتكميل النصاب إلا أن يكون صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة أخرج من كل نوع زكاته وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجر malaki cewa abin da ya shahi hukumce-hukumcen zakka abin da ake hutarwa daga ƙasa ya ce muna iya kasa shi kashi biyu na harko shi ne annabat 'ya'yan tsirrai duk abin da zai hutu daga ashibka ya hutu su ne ake kira da annabat sannan na biyu shi ne alma'adan shi ne kayan arziki wanda ake hudowa daga ƙasa to shi ne na malam zai fara mana bayani akan na harko yake cewa annabat kayan ko tsirrai fatajibu zakatu minha fi kulli habbin wa samari ya ce zakka tana wajaba a duk abin da ya hutu daga ƙasa sawa'un ƙwaya ce ko kuma 'ya'yan itace ne ya ce yukalu wa yudakar amma dai sharaɗin ya kasance abinda ana iya kalat ana iya auna shi kuma ana iya tuskance shi idan abinda ba a iya auna shi ba a iya tuskance shi babu zakka a kan shi baka huddo tumatir ba abu ne wanda baka iya tuskance shi baka huddo tumatir baka ce zaka hudar mai da zakka ba a duk abinda za a iya a huddo shi a auna shi a ba a samu abin da ake so kuma haka a busar da shi a kai shi bangaza a wannan yin shi ana iya hutar mai da sarka ya ce idan harshe bin arzihi in dai ya huta daga ƙasar wannan mutuma gona ta ce na shibka abin da na hutar in dai ya kai nisabi to zan hutar zan hutar mai da zakka ya ce wa bala ga kamsa ta usufin ya kasance na kai ba na wani ba kinan ba ka zo ba a wane ya baka ya ce maka a ka nuna mai gonar shi kurum ka ce a tunda wa atu haqqahu yawma sadihi ta wajaba bari mu hutar mai da zakka a in ya kasance iza kharaja min ardihi shi wannan mutumin da zai hutar da zakkan nan ya kasance a a abinda aka hutar daga gonar shi ne shi ya shibka kayan shi ruwan sama ya zo ya bashi ya samu abin da ya samu a ko kuma shi ya shibka shi ya mai babba shi ne nan malam ya ce amma dai kuma sharaɗin na biyu shi ne bana ga hamsa ta usukin ya kai usuki guda biyar ya ce liƙauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallama saboda waɗan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama laisa fi habbin wala samarin sadaqatun ba a hutar da zakka akan ƙwaya wadda aka hutar ko kuma samar ko kuma 'ya'yan itace har sai ya kai hamsa ta usukin wusuƙi guda biyar shi ne wusuƙin malam ya ce shi ne sittuna sa'an sa'i guda sattin ya ce wasa shi kuma sa'i shi ne ritmin bit dimashƙi shi ne awon da ake yi da dimashq shi ne uƙiyatun hamsata ridili guda ɗaya da uƙiya guda biyar da 'yan sace min uƙiya zan mu zo zan yi da tayan lissahin shi ne a samu ridili guda ɗaya a awon garin dimashq da ukiya guda daya da hamsata asba'i ukiya wannan shi ke ba da sa'i guda ya ce fajami'un nisabi idan ka haɗa dukkan nisabin wancan da aka ce maka rusiki guda biyar ko kuma aka ce maka a wannan rikulun bidimashki wa kuyatin wa hamsatu asba'in ya ce shi ne zai baka ma ƙara ba salasumi'atin wa sinaini wa arba'in rikulan wa sittatu asba'in rikulin shi ne abin da ya kirdadi ɗari uku da arba'in da biyu na rikuli kuma da sittatu asba yan saccem in rikuli ko kuma sittatu asba'i ritli lissahi ne wanda malaman fiƙi suke yi amma dai zan zo za mu yi wannan inshin a gwarance da dan mu fahimta ya ce wa yaji gul ushru fi masu iya min samai wa suyuh wajibi ne a hutar da ushiri kenan ndzm in abin da ka samu kana da hamsa ta usikin kenan za ka hutar da ndzm in shi idan ya kasance sama ce take baka sama ce ta shayar da wannan wannan wannan itacen naka ko kuma sama ce ta shayar da gonarka ruwan sama ne ya sabka ya shayar maka da gona ka samu wannan amfanin to ndzm za ka hudda ko kuma a'a a siyo wani ido ne daga can wanda aka sake shi kurum ruwa ne kai ma baka san baya ake ba hanya kame ya shigo gonarka idan dai hakan aka yi aka samu wannan ayan aka samu amfanin gona ko ko aka samu amfanin lambu to za a hudda mai indisiya ya ce wa nisful ushri fi masu iya bi kulfa za a hudda endemi na na na na na na na diziyam a bada idan ya kasance mutum ne yake yi tsorata in shi a gonar shi ko kuma ya yi rijiyar shi ya kawo moto famfa yake sakin mata tana shan ruwa wannan duk abin da ya kawo wahala kake samun ruwan to shi sanya shari'a ya ta ce maka maimakon ka bada endizem sai ka bada endemi na dizem ya ce kaddawani wannan waga kamar misalin wadda guga ce sai mutum sai ya hudo daga rijiya ya zo ya kwarara shine addawani guga jam'in dam wannan waga ko kuma ya kasance mutum ya yi foraje in shi sai ya sa mashin ta zuba ruwan nan ya ce wa iza bada salahu fi thimari idan ninantaka ta bayyanu akan 'ya'yan itace washtaddal habbu shi kuma tsirrai ko kuma kwaya gero ne ko masara ce ko ko hatsi ne gashi nan ya ya ya ya ya fara ya ya nuna da nashi yace wajabatin zakatu zakata zamanto wajibi zakka ta zamanto wajibi akan wannan abu yace wala yukhrajul habbu illa musaffa ba a hutar da kwaya in ba wanda take tatatta ba baka hudda bara kyau baka ce ka bada ba yace wala samaru illa yabisan yace wannan wala yukhrajul habbu illa musaffa ba a hudda kwaya in ba wanda take ta inganta ba wanda ta nuna yace wala samaru illa yabisan su kuma ƴaƴan itace in ba sun bushe ba kenan ba za ka hudu maga ba ka ce za ka hutar mata zakka sai ka bar ta ta bushe ta zamanto da biyu ya ce wala zakka ta fi ma ya bin mubahil habbi wa tamari kuma babu zakka akan abin da wani zai ɗauka ya baka ni in nan ko a wane ne makwabcin shi shi Allah ya kaddara ya samu amfanin gona shi bai samu ba sai ya ɗauki abin da ya kai nisabin zakka sai ya ɗauka ya bashi a za a yi baka ce mai ba wajibi ba shi sai ya wuce zakka saboda zakka ba ta wazaba akan shi ba shi akai ya ce to irin wannan abin da wani ya ɗauka ya baka dukiya ce wadda take daddada aka baka gaci babu zakka a kanta ya ce wala fi ma ya hudu ujratan li hasadihi ko kuma a ya zo ya maka ya maka noma a gonarka da ya maka wannan noman abinda ka ɗauka tun da aka yi shimka ana tare da shi aka yi noma aka yi meme aka zo aka girba duka ana tare da shi sai ka hudda haƙƙin shi ka bashi da ka hudda haƙƙin shi ka bashi haƙƙin shi sai ya kai khamsatu usuqin to shi ma zakka ta hawo kan shi a'a babu zakka a kan shi saboda dauka ne wiladan aikin shi ne aka dauka aka ba shi yace wala yudammu sinfu min al-habb wa samar ila ghayrihi bi takmil al-nisabi ba a hada wani sinfi misalin ya shibka alkama ya shibka wake ya shibka masara yanzu da ya hada wannan abun in ya hada su ku ne su bashi wusuki guda biyar kenan sa'i sattin sai ya ce to bari to in hada su dudan hutar zakka aka ce ba a yin haka ya ce ba a yin haka wasamaru ila gani fi takmilin nisab ko kuma a ya yi da binu ya hudda inabi ya hudda kaza ya hudda kaza irin abubuwan da ake hutar mata da zakka sai ya ce a tun da basu kai nisabi yau bari in hada wancan da wancan in hada su wuri daya kenan zu su bani sa'i sattin sai in hutar da zakata a ba a yin haka ya ce a lokaci ɗaya ne aka hada aka halatta maka yin haka ya ce illa an yakuna min sunfin wahidi sai dai idan ya kasance dabino ne dabino kaga da kwai kala kala da kwai irin dabinan mu na gida da kwai dabinan Algeria da kwai dabino ajiwa da kwai kaza da kwai kaza to irin wannan a ce a gonin ka dukansu an same su idan aka same su wannan kadai idan aka hudda ba ya kai ba a hudda mai zakka sai idan an hada nau'i kaza da nau'i kaza da nau'i kaza za su iya baka damar ka samu sa'i sattar to a wannan halin an baka dama ka hada su din ka hudda zakka ya ce kattunur kamar misalin da bino fiha zakat za a hutar musu zakka ya ce akhraja min kulli nau'in zakatahu ana hutarwa kowane nau'i zakkar shi wannan kaza wannan kaza wannan kaza kowanne idan ya cika za a hutar mai da zakkar shi ya ce wa in akhraja jayyidan an radi ijaza idan aka kwatsa aka sa aka aka aka aka hutar misalin a cikin gonar tashi sai ya samu mafi yawan kaso daga cikin abubuwan da suka nuna wanda za a hutar musu zaka gurbatattu ne ba masu kyau ba ne ba ko wata dabba ta hau kansa ta lalata su ko wani abu makamancin haka ya ce to da ya ware ya haɗa su sai ya ware masu kyau sai ya hudda a matsayin zakka ya ce wannan abin ya yi kyau walahu ajruhu kuma zai samu lalin shi abun ubangiji yan mabibi sharhin a gurguje yake babu wani abu wanda za a yi sharhi a kan shi sama-sama ne a da dalilai wanda suke mu'i da sababin insha Allah malam da ya zo yake bayani yake cewa wannan shine babi wanda zai maka bayani akan zakka na duk abin da ake hutarwa daga ƙasa akai idan aka ce maka duk abin da ake hutarwa daga ƙasa bai takaita ba akan abinci ba wanda muke wuci ba yana kaiwa har zuwa ga irin ma'adanai wanda ake haƙawa daga ƙasa dukkan suna cikin wannan hukuncin don da kiyasi malumai suka yi akan ma'adan da abin da ake hutarwa da ƙasa shi ma za a hutar mai dami da al'ashar saɓanin arrikaz arrikaz shi ne wani abu wanda wani zai zo ya taskance misalin wa'ansu kakanni ne sun yi yaƙi da suka yi yaƙi suka zo a wannan wurin kurum suka yi rami sai suka sanya ta kubbansu na azurwa da gwalagwalansu da waye da waye kurum wani ya zo yana neman ya yi shimka ko ya share tere in yana so ya yi gini sai ya tsinci wannan abin da ya tsinci wannan abin bai yiwa ba a san na waye ba shekaru aru aru da suka wuce aka binne su to wannan shi hukuncin su ba hukuncin abin da aka ba aka hutar da kasa bane ba su wannan hukuncin su za a hudda musu yan sankiya shi kuma wannan abin da aka hutar daga ƙasa sai aka yi kiyasi da hukuncin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada na daga abin da aka hutar daga ƙasa za a hudda mai nisful ushur za a hudda mai al'ushur yan diziyam kinan malam zai mana bayani akan abin da muka shibka ya huto kuma zuwa ga abin da muka haƙo daga ƙasa ya hukuncin su yake shine malam ya ce wa huwa nau'ani su abin da ake hutarwa daga ƙasa suna kasuwa kashe biyu a haɗu kuma annaba shine tsirrai da ƙwaya wadda muke shibkawa ta hutu yake cewa shi kuma wannan da kai dalili wanda alqur'ani wanda ya karantar da mu a cikin suratul an'am wa atu haqqahu yawma hasadihi duk abin da ka girba ranar da ka girba ka yi ƙoƙari ka ba da haƙƙin ubangiji akan wannan dukiyar da ka girba shi ne malam yake cewa fatajibu zakat fi kulli haqqin wa samarin yukalu wa yudkhar zakka tana zamantawa wajibi akan kowace kwaya idan mun ce kwaya shine gero hatsi wannan masara dawa alkama wannan wannan wake da sauransu duk abin da muka shirka wanda za a kiraye shi a matsayin kwaya zakka tana zamantawa wajibi akan shi ya ce wa samari da 'ya'yan itace 'ya'yan itace ya kasance wannan shararin nasu alhab da asamari yukaru wa yudakar ana auna su kuma ana iyawa a taskance su za ka iya kai shi manga za ka ajiye tsawon lokaci bai lalace ba idan ana iya mi haka to ana iya hudda musu zakka in ya kasance wannan abin da ka girba ba ka iya musu haka ba ka iya auna su haka kuma ba ka iya kai shi ka ajiye shi zuwa wani lokaci ka waiwaye shi ka kai kasuwa ka saida ko ka yi amfani da shi babu zakka a kan shi shi ne bayyana mana yukalu wa yudahar shi sanya nan wannan malamai suke cewa wannan abubuwan guda biyu da kwai siffofi guda biyu wanda wajibi ne sai sun lazumta a kansu shi ne an yakuna min mayukal ya kasance daga cikin abin da ana iya auna shi shi ne wa'an suka ce a lamin ma yi zanu ba'ada auyuzura ya ce abinda to ake auna shi shi yana shiga ƙarƙashin wannan hukuncin ko bai shiga ƙarƙashin wannan hukuncin sai dai idan muka ɗauka duk abinda ake iya auna shi a yanzu ana iya ana iya ana iya ɗora shi kan sikeli duk abinda ake iya sanya shi tiya a auna shi ana iya auna shi a kan sikeli idan hukuncin yana kaiwa zuwa gare shi sannan na biyu shine ya kasance mimma yudakhab abinda ana iya kai shi a busar da shi a taskance shi zuwa wani lokaci a zo a dauka ayi amfani da shi ba tare da ya lalace ba idan wannan su ne siffofi kuma wannan idan ka dauka daga cikin abubuwan da ake yi wa haka da kwai albur da kwai alkama da kwai sha'ir da kwai shinkafa da kwai dawa da kwai wannan wake da kwai hatsi da kwai zabibu da kwai attamar da kwai kahawa dukkan su waɗannan da wa'ansu abubuwa makamancin su dukkan suna cikin abubuwan da idan aka girba wajibi ne sai an hudu musu da zakka shine nan yake cewa iza ukhrija min ardihi idan ya kasance wanda zai wanda ya girbe sa ya kasance ya hutar da su a ƙasar shi wannan ƙasar da ya shimka tashi ce mallakin shi ce ko kuma a'a ya ɗauke ta ya ɗauki hayar ta ya zo ya shimka gidan wannan abin nashi idan in ya kasance ƙasar wani ce aka yi shimka to babu hurumin a ce a zo a yi wannan yin shi ko kuma ya kasance misalin ya zo ya sai ƙasar da ya so gona ce ya zo ya saya bayan an kai lokacin girba ‘ya'yan itace kowanne ya nuna ko kuma a tsirran sun riga ya sun mutu a lokacin nan zakka tana waje ba akan shi wannan mai gona ko batta waje ba akan shi a haɗa mafi rinjaye malamai suka ce batta waje ba akan shi saboda wannan ainihin gonar lokacin da aka yi shibka ba ta shi mace ba ina fata an fahimta kenan duk da akwai matsala wadda za ta zo a nan gaba wadda take mana bayani akan ainihin mamallakin wuri idan ya sayi gona bayan komun ta ya nuna shin zakka tana hawa kan shi ko kuma zakka akan wancan ko kuma a'a idan aka yi waje idan aka yi aka aka yi wajewa a duk abin da yake cikin gona da shi zan saya ya sayi da me shin shi in zai hudda zakka ko kuma wancan ya tsere wa zakka duka za mu zo kan matsala a nan gaba insha Allah yake cewa wa wa balaga khamsata usul kaga daga cikin sharadin shine an yakuna mimma yukalu wa yudakhar kuma daga cikin sharadin ya kasance ta kai nisabi shine ya kai usuki guda biyar shine ya kawo mana dalili akan lalle zakka ba a hutar da daga cikin abin da aka aka ya huto daga ƙasa ba a ko daga cikin 'ya'yan itace ko kuma ƙwaya ba a hutar musu da zakka sai ya kai usuki guda biyar faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin da Imam Muslim ya hutar da shi hadisin Abi Sa'id al-Khudri haka Abi haka imam bukhari ya hutar da hadisin shi ma a cikin ingantaccen littafin shi amma dai lafazin na imam muslim ne yake cewa laysa fi habbin wala wala tamarin sadaqatun hatta yablugha khamsata usq babu sadaka babu zakka game da dabino ko kuma da game da wata kwaya wadda wani tsirrai wanda suka huto har sai ya kai usuki guda biyar har sai ya kai usuki guda biyar akwai riwaya imam al-bukhari yake cewa laysa fi ma duna khamsati usuqin min at-tamr sadaqa idan ka samu da bino ka girbi da bino in dai bai kai usuqi guda biyar ba babu zakka akan shi shine yake cewa wal wisqu 60 sa'a shi usuqi ko al wisqu mufradin shi shine zai baka sa'i guda 60 da sa'in annabi sallallahu alaihi wasallama duk da kasancewar mas'alar sa'i mas'ala ce wadda malamai suka yi sabani a kanta amma dai abinda sa'in manza Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi shine muddu guda hudu muddu guda hudu muddu kuma muddin annabi ko muddin garin madina wanda malaman fiƙo suka ittifaki akan shi shi shine mil'ul karfi yanzu a cika hannu tahin hannu guda biyu a zuba shi yake ba da muddu guda guda daya har sai ka yi su hudu idan ka yi guda hudu ka samu sa'i guda daya kamar yadda wannan ya kawo wannan abu yusuf abu yusuf ɗalibin abu hanifa lokacin da ya tsaye aikin hajji ya ziyarci garin madina lokacin nan ya ce a kawo mai sa'i da aka kawo mai kusan mutum malamai wurin hamsin suka zo gunshi daga cikin mutanen garin madina ɗiyan wanda suka yi hijira da garin maka zuwa madina da ɗiyan mutanen garin madina kowanne daga cikinsu ya ce ya kawo mai sa'in da yake amfani da shi da suka kawo mai sa'in ya kawo yake cewa suke ba shi labari mu abinda muka samu daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama abinda iyayenmu suka ba mu labari daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama lalle wannan kimanin shi ne lalle sa'in manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a lokacin nan abu yusuf yake cewa sai ya auna wannan sa'in sai ya ba shi kusan ridili da sulusin ridili shi ne kenan in ka ɗauka zai baka riɗin shine lissahin da suke yi riɗin shine zai baka katsan sankanturwa gram shine zai baka katsan sankanturwa gram idan akwai lissahin da suke yi na dimashq da akwai lissahin da suke yi na sha idan ka ɗauki mazhabin hanafiya su ne suka tai akan in aka ɗauka riɗin ko sa'i shine zai baka ko riɗin shine zai baka dirhami 130 shine in ka auna zai baka in kayan abinci da idan ka auna zai baka gram 406.2 gram 406.2 wannan mutanen garin bagdadi kenan a lissahin mazhabin abu hanifa su kuma wa jamhurin malamai sun tsaye a kan lissahin abin da yake badawa yana bada dirhami 128 da arba'atu asba' shine zai baka gram 302.5 ala'ai idan ka ɗauka ka ɗauki umuman hukuncin zai baka gram 453 haka ke ba da rabin guda ɗaya kidan wannan shine kamar yadda ibn hazm ya kawo yake cewa wannan al'amari ne wanda yake shahararre a garin madina wanda malaman garin madina suka nakalto zuwa zuwa zuwa daga ƙasa zuwa daga sama har zuwa ƙasa ga abin da shi sanya musabin malikiya suke amfani da amadu ahlul madina sa'i na annabi sallallahu alaihi wa ko muddu na annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ka auna dai abin da yake baka muddu guda hudu shi zai baka sa'i guda shine nan mala ya kawo abin da yake yace wa sa'i annabawi sa'i na annabi sallallahu alaihi wa sallama idan aka sanya alkama a cikin shi yace shine zai baka ridlun bid الدمشقي وأوقية وخمسة أسباب أوقية خمسة أسباب أوقية وندك للساهم ديكاو ردل بالدمشقي ردل يقدا دا أوقية دا خمسة أسباب أوقية شيني زي باكا داري أوكو دا أربعين دا بيو دا دوغو شدة جرام wannan shi zai baka sa'i guda gram 342.6 shi zai baka sa'i guda ya ce shi ne ya kawo fa jami'un nisa'i ma ƙaraba 342 ritlan wa 6 asba'i ritlan haka malam ya kawo kenan shi ne idan ka ɗauka zai baka 600 wa 12 kilogram kenan wannan gram 912 kilogram zai baka duk lokacin da ka samu kilo 900 da da da da goma sha biyu wannan shine zai baka usuki guda biyar shine zakka take zamantawa wajibi a garka idan ba a samu haka ba babu zakka a kanka amma dai wannan wannan takdirin da suka yi ba akan shinkafa ba akan alkama suka yi shi akan albur alkama suka yi shi ba 900 ba 600 muke sayance 600 wa isna 10 kilogram kenan idan ka samu kilogram 600 kilo 600 da goma sha biyu daga cikin abin da ka girba to wannan zakka ta zama to wajibi a kanka kilo 600 da goma sha biyu wallahu ta'ala ya ce idan aka samu haka nisabi ya kai daga cikin abin da aka ce ka hutar ko daga cikin abin da kake iya hutar musu da zakka ya ce ya jibu al'ashuru fi masu ƙiyamin sama'i wasu yiwa ya zamanto wajibi mutum ya hutar da endiziyam shi ne al'asha daga cikin abin da sama ta shayar ko kuma wani idan ruwa ya shayar kamar yadda muka yi bayani yanin duk abin da sama ta shayar kaga a can baya ma ai an baka an baka an baka lamani idan ya kasance kai ne ka dauda wainiyar kiwon dabbobinka to babu zakka a kansa a hada mafi rinjaye kaga nan ma ubangiji da yazo sai ya khaffafa mana in ya kasance ba kai kai wahala ba amma dai ka dan dauki wani abu daga cikin wahala shi sun ya aka ce maka nisful ushd fi ma suqiya bi kulfa duk abin da sai da aka yi wahala aka shayar wannan ƴaƴan itacen wannan tsirran sannan aka samu abin da ake so sannan aka girba ya ce to za ka hudda rabin ndziya shi ne nisfu al'usha ina fata an fahimta kenan duk abin da sai da aka baka sha wahala ba sama ta zubar da ruwanta ko kuma a bakin ido kake kurum idan ya shayar kamar misalin wuraren da kurum bakin kanal ne kurum saki za ka yi ruwan ya zuba ka shifka abin da ka shifka naka ne ka girba ne ka noma ka girba ka ciccire ciyawu ne ka girba to wannan zaka hutar me da al'ushar kenan endizia in kuma wahala ce kai takan yi kai kai foraji in ka shine mala yace kaddawali wan nawada ya kasance wata rijiya ce kai sai ka sanya guga ka huddo ka shayar da wannan 'ya'yan itacen naka ko kuma a'a wani foraji ne kai annawadar shi ne ya kasance irin wannan shanu ne gare ka wanda ake sanya musu guga su ja ta yi sun ja ta zuwa wani can wani wuri sai su huɗe ta fito kai kurin ka sake ta sai ta zo shi ne misalin kimanin forage a yanzu wanda famfo za ka sanya ka sa mai ya hudo maka da ruwa dukkan tsokuncin su ɗaya ya ce to a wannan halin za ka hutar da nisful ocean kenan rabin endizia wannan shi ne hukuncin abin da yake tabbatuwa akan mai hutar da zakka na daga abin da ya hutu na daga kwaya ko kuma 'ya'yan itace ya ce wa idan bada salahu ta thimari wa shtaddal habbu ya ce waje bata zakata in dai ko da baka girbe ba kurum 'ya'yan itacenka sun nuna alamar nuna ya ce ko kuma shtaddal habbu ga su nan 'ya'yan ƙwayoyi ne wanda suke hutarwa ga shi nan tumu ne har ya riga ya hudo kai ga tumun nan ana kallo ko kuma a masara ce ga shi nan ta hudo diyanta shi ne ishtaddal habbu sun nuna sun nuna kurum yanzu an kai a girbe to waje batun zakata zakata riga ta waje ba kurum abin da ake jira da kai shine ka girba ka auna in ka samu usuki guda guda guda guda guda guda biyar kenan sa'i sattin ko kuma kilo 612 to zakka ta hau kanka in muskai ba babu zakka amma dai madama kurum an samu buduwi sila alamar nina ta riga ta bayyana akan wannan 'ya'yan itacen ko kuma su wannan sun huddo kai an tabbatar lalle za a girba yace to wajibatin zakat zakata zama to wajibi ya ce wala ya harjul habbu illa musaffa ba a hutar da zakka in ba wanda wannan kwaya in ba wadda ta nuna ba ya ce wala samaru kuma haka 'ya'yan itace illa ya bisan sai wanda ya bushe kidan ba kayi gaga ba ka ce a aini kurum tun da dai ga sanan na wannan misalin inabi ko kuma dabino ba ka hudo da maga ba ka ce a kurum zaka hutar mata da zakka a wajibi ne ka bar ta sai ta bushe sannan ka hutar mata da zakka kuma mafi yawa ana barin su a gindin a kan wasu har sai sun nuna har sai sun bushe shine da dalilin wannan da kai hadisin itab bin usayd yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa amar rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yukhras al-inab kama yukhras az-zar'u wa tukhaz zakatuhu zabiban kama tukhraj zakatu an-nakhli tamran yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurce mu da ayi al-kharas game da abin da muka shibka yace sai ya umurce mu zakkan inabi kada a dauke ta kada a amshe ta a matsayin ta tana ta inabi sai ta koma zabibi kenan idan ta bushe take zama zabibi yace haka maga ba a hutar da zakarta har sai ta koma da biyu kaga wannan shine zai baka dama awanal kamali wa halal iddikhari kaga tikassu ta kai kuma iddikharin ya kai idan ka dauki misalin yaunin yaunin yaunin maga da yaunin dabino ai ba ɗaya bane ba idan aka ce to wannan auna wasa ake kaga abinda zaka auna abu ne mai yawa haka inabi idan ka ce ka ɗora shi abinda za ka cika in ka ɗauko in tiya ce in ka ɗauko ka sanya tiya ɗaya na ɗanyen na inabi in ka samo zabibi ka sanya tiya ɗaya to baya ba ka rabin tiya ba inda lokacin da yake inabin shi ne in ka sanya rabin tiyan na in ka sanya shi ya baka tiya guda to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana wannan hukuncin ba a hutar da su lokacin da suke ɗanyen su har sai sun bushe haka su kuma 'ya'yan itace sai sun nuna sun kai yanda idan an tashi kurin barzawa za a yi amfani da su kenan sai ka kada ce ka sissike ka samu wannan abin sannan a yi hira hudda musu zaka ina fata an fahimta ya ce wala zaka tafi ma ya tasibu min mubahil habbi wasu bari babu zakka daga abin da bawa za ko abin da mutum za ya samu min mubahil habbi wasu samari na daga daɗaɗɗin abin da ya samu na daga kwaya ko kuma 'ya'yan itace abu ne wanda ba nashi ba ne ba zauwa aka yi aka bashi ko kuma an girba aka ce mai kai ma can wancan daga nan abin da ya can ka tafi kai ma ka girbe ka kai gidanka wannan ayi allah ne ya wadata shi da wannan abu ba wayo ba dabara ba wahala shi ba gina wannan babu zakka akan wannan abu ya ce wala zakata fima ya hudu kuma wannan matsalar babu wani babu wani wata wani sabani bangaren malamai a kanta da abinda ba nashi bane ba shi ya shifkawa ba shi ya mai dawainiya ba kurum dauka akai aka bashi ya kai nisabi babu hira a hudda mai zakka babu hira a ce tilas shi inna ya hudda zakka yace wala zakata fima ya hudu ujratan li hasadihi haka lokacin da aka yi girba ya zo ya maka ɗawainiya a matsayinka na mai gida na mai gona da aka hudda sai ka ba shi abin da ya kai da gulgudan nisabi ko ma ya ɗara nisabi to shi ma babu zakka a kan shi babu zakka a kan shi ko kuma ya kasance a shi mai gonan yana da uwar dabino guda ɗari biyu bai san baya za a iya hawo bai girbo wannan dabinan ba sai ya kirayi wani ya ce mai to zo duk a dabino ne abinda aka samu 'yan fursan naka ne da aka sabko yanzu aka hada mai wannan fursantaji in shi yana da wurin desan a ciki kenan da aka hudda shi aka ce gashi nan ga kasan ka kai ma da aka auna ya kai abinda zai hutar mai da zakka koma ya dara da wannan babu zakka a kan shi sabida shi wannan wahalar shi ce ya samu kuma wahalar shi ba a ce bai hudda mata zakka ba amma dai kaga yana cikin hukuncin ma yukhraju min al-ard kuma wa atu haqqahu yawm hasadi an girbi an bashi kasan shi amma dai ba nashi bane ba ba ta gonar shi bace ba can gonar shi idan ya shibka aka samu ya kai to a lokacin nan shi ma sai ya hudda kayan shi yace wala yudabbu an min al-habbi was-samari ila ghayrihi fi takmil nisabi ba a hada kwaya da 'ya'yan itace a wurin nisabi diddan a hada nisabi gona ta ce ina shibka ina da uwayen dabino a cikinta kuma ina shibka shinkafa a cikinta yanzu da na hudu na gama dukkan su nisabin in na ware shinkafar da na samu ba ta kai nisabi ba in na ware dabinan da na samu ba ya kai nisabi ba amma da in na kwatsa su zan iya hudda musu zakka sun kai nisabi shine mala yace a mas'ala ta shari'a ba a hada wannan da wannan ka ce wai kurum kai barka hada su dan kai kana so ka samu lada ka hudda musu zakka ba a yin haka saboda jinsin su jinsi ne wanda yake bamban da juna kamar can inda muka yi bayani akan bahimatul an'am ai mun yi bayani ba na dauko ba ina da dau ina da kananan dabbobi ina da shanu ko ina da raƙumma in hada su duk dan in hada nisabin in ce in mutar musu zakka ba a yin haka wannan wada ce ta jamhurin malamai kamar yadda ibnu munzir a cikin al-ijma ya hakaito ijma'i yake cewa wannan malamai sun yi ittifaqi akan haka ittafaqa ittafaqa ala adami ala adami dammin nakhli ila zabibi ya ce illa an ya kuna sinfan wahidan sai dai idan ya kasance sinfi guda ɗaya ne kenan dabino ne ko kuma a zabibi ne wannan mai yake da suna zabibi ne ai shi ma da kwai bariyete bariyete kala-kala daban-daban kan haka dabino da kwai kala daban-daban to idan ya kasance irin haka ne yake cewa ka ya kawo mana misali ya ce katumur kamar nau'ika na daga dabino ya ce fafihi zakat wannan kana iya kwatsa su wuri ɗaya ka musu uwa ɗaya ka hutar musu da zakka an gani ya ce wa ya kurju min kulle nau'in zakatahu kowane nau'i za a hutar mai da zakar shi ya ce wa idha wa in akhraja jayyidan an radi'i jaza wa lahu ajruhu idan ya kasance yana da wa'ansu ninannu wanda wanda sun nunu ninarsu ta kai nina wannan kuma ga sunan dai baina zalika qawama wa'annan kuma ga sunan su ba lalatattu ba su ba masu kyau ba amma dai dukkan sunan hudda su kasuwa sai da su za'a to a wannan halin me za a yi kamar misalin irin da binan nan wanda wanda mai taurin nan da wannan mai zaƙin nan da wanda shi gashi nan bai da zalika kawama sai yake da irin wannan sai ya ce to yanzu ya tashi hudda zakka aka musu lissayi aka hada su ɗaya aka musu lissayi sai ya ce bari to in hudda wanda ya kowanne daɗi wanda ya kowanne tsada ya ce jaza mana ya ce wannan ya yi daidai halaka ne ya yi haka ya ce wa lahu ajiru kuma yana da ladan shi akan haka kamar can bayan da muka yi akan taguwa wanda zai hudda bintu labunin sai ya hudda hikka aka kawo manza Allah sallallahu alaihi wasallam aka ma manza Allah bayani manza Allah ya mai addu'a ya ce Allah ma duke shi albarka ya yi daidai kaga manza Allah da ba a yi da bai amsa ba sai ya amsa kuma ya kara mai da addu'a a wannan halin lokacin da muke ba da labari lokacin khilafa ta muawiya bin abi sufyan he da dabbobin sa kai dubu da ɗari biyar kaga albarka wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ko yawa me adda Allah ya sanya albarka a cikin a cikin wannan inshi a cikin garkan shi wannan kenan shine annawul awwal annawul sani a gurguje mutahi zuwa gare shi ba tare da mun karanta saboda lokacin na biya wannan yake cewa al-ma'dan shine ma'adinai da Hausa ma ma'adinai ake cewa fitaro kananzir wannan zinariya azurwa wannan karhe gypsum da sauransu dukkansu waɗannan abubuwan da haƙowa ce ake arzikin Allah ne ya tsare mana ya shimhuɗa mana su a cikin ƙasa ai wahalar da zan yi kurum ta tona ce mu hudo wannan abin to su ma suna da zakka shi sun yawo ubangiji a cikin suratul baqara yake cewa ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh ya ku wanda kuka yi imani da Allah ku ciyas daga dadda dan abinda kwadagon da kuka yi kuka samu dukiya ta halak ku ciyas abinda ubangijin ku ya dawo da ya wadata ku da su sakamakon wahalar da kuka yi to ku yi kokari ku ciyas haka kuma abinda kuka hutar da ƙasa kaga a gudu abinda aka hutar da ƙasa kaga nan amini ya hada dukkan abinda duk wani ma'adani wanda za a hutar da ƙasa gawayi ne menene kai koda menene koda kana ganin shi ba wani abin kirki bane ba in dai da ƙasa aka huddo shi da aka huddo za a iya kai shi kasuwa a bada a baka wani abu ku yi exchange da shi to wajibi ne sai ka hutar mai da zakka shi ne yake cewa famanistokhrija min ma'adani duk abinda aka hutar da shi daga ma'adani ma'adani shine wurin da ake hutar da wannan al'amarin wannan wannan wannan tagullan wannan kayan arzikin yake cewa to duk abin da aka hutar da shi daga ma'adani nisaban min az-zahabi aw al-fidda in dai ya kai nisabin azurfa ko kuma nisabin zinariya nisabin zinariya shine gram 85 shine dinare dinare 20 in dai ya kai wannan nisabin za mu zo a nan gaba nisabin zinariya za mu zo kan shi yi bayani ya ce in dai ya kai wannan nisabin to wajibi ne sai an hutar mai da wannan da da zarka na zo ne na ga wani wuri kurum na haka da na haka sai na ga shan in zinariya ko na ga dutse wanda da zinariya a cikin shi shi ne ake ce mai jirgi da na ga jirgin nan kurum he nake babbasawa nake zuwa in nika in tankade in rairaye in samu wani abu duk abin da na samu in dai ya kai dirhami 20 ko kuma kibanin gram 85 to wajibi ne sai na hudda mai zina sai na hudda mai zakka ko kuma ya kai gram 200 da da da da da 25 nisabin azurha sai na hudda mai zina sai na hudda mai zakka yace auma qimatuhu zalika ko kuma abinda kimar shi ta kai zinariya da azurfa kaga petrol kaga wannan dukkansu waɗe ne petrol ake cewa ko esansu da karanzir da waye dukkansu petrol ne kenan mai ko kuma wannan me yake da suna gawayi ko kuma ƙarhi ko kuma wannan wannan cubur ko kuma wannan gyps dukkansu waɗannan abubuwan suna da kima za a iya danganta kimarsu da zinariya tunda ai kudi ne ba ne da gare su to wannan su ma idan sun kai nisabin zinariya ko kuma nisabin azurwa wajibi ne sai an hutar musu da da zakka shi ne kaga wannan wai ko da ƙasa ce take hutar da irin wannan ma'adanan wajibinta ne a shekara sai ta hutar da zakka wajibinta ne sai ta yi lissafi nawa na hudda in hutar da zakka su kuma su wannan ana hutar da su ne lokacin da aka hudda su misalin ban milbarin nake huddawa a shekara ban milbarin nake huddawa a kullum kullum ndzm in ban milbarin wajibi ne musarrafa shi a inda yake zakka wajibi yake cewa minal jawahir ya kawo mana misali wanda suke da kima na da kayan kawa irin duwatsu wanda ake huddawa da ƙasa ake yin shani da su ake yin kayan kawa da su yace awil kahal ko kuma kwalli wanda ake jikin dutse ake bambaro shi yake cewa awil safar ko kuma jibs dukkan su wa'annan awil hadid ko kuma wani karhi aw gairihi ko kuma wani abu makamancin shi fa alaihi zakat wajibi ne sai an hutar musu zakka za a hudda musu endiziyam sabanin zakkar zinariya da azurfa afwan su ma duka da wannan tahiyya ɗaya ne dukkan su tahiyya ɗaya ne kuma su malamai da suka yi suka yi umarni akan haka shine suka yi kiyasi da wannan zakar kudi da urudu tijara kudi ana hudda indiziyam haka kayan kasuwa ana hudda indiziyam sai suka yi kiyasi da su suma wa'annan kimar da za a yi musu za a yi evaliyan su ne da zinariya ko kuma azurfa kenan daga an huddo su za a hudda musu indiziyam haka kuma da kwai hadisin bilal bin al-haris wanda ya kawo yake bayani akan al-ma'adin kuma kamar yadda na yi bayani harkon karatunmu ma'adin ba a hada su da arrikaz ba a hada su da arrikaz arrikaz kamar yadda na yi bayani arrikaz su ne wata ajiya ta jahiliya yanzu kakanninmu da suka yi aida abinta suke tunkaho da su su ne zinariya da azurwa zaka ga takobi ta azurwa wata yan karamar takobi ta zinariya kayan kawa na zinariya kayan kasuwa waye waye na zinariya ko azurwa irin waɗannan su ne ake kiransu da arrikaz shi sanya malaman luga suke cewa idan aka ce maka arrikaz shine dafnul jahiliya shine duk abin da lokacin jahiliya aka binne mutanen da musan ba ko wani ne sun ci wani gari suka samu wata dukiya kamun aka yi wa sarki sai aka ware wata akan hanya aka binne ta kuma da suka kai bu samu damar dawowa ba sai Allah sanya yanzu gari ya kai kurum ka zo kana haƙa fondasiyon kurum he katar da ta idan ka samu ka kama kowa shawara kurum ka yi ebaliyanta ka hudda 'yan sankiyar ka ba wa Allah wannan sauran ka ci kayanka Allah ya wadata ka da shi shi ne ake kira da arrukas yanan wannan shi kuma alma'adin hukumcin shi ndizm ake huddawa shi kuma arrukas alhums ake huddawa shi ma za mu zo kan shi ya ce wala yi illa ba da sabki wa tasfiya ba a hutar da wannan ma'adanin da aka hutar sai an tace shi an rairaye shi an tace shi kaga ba na zo ba yanzu na samu jirgin zinariya wannan dutsen da na samu in ce kurma a na zo yanzu kurma wafasa shi zan yi in hudda yan dizem in shi in bada a'a wahala za ka mata ka taci idan ka taci ka hudda ingantaccen sai ka hudda ne yan dizem sauran kuma rabon kan haka inda ya kasance mai ne ko karhe ne aka samu ba za a wannan in shi ba sai an tace shi an narkar da shi sannan a hutar da shi kenan sai ka mai aiki sannan ka hutar da shi shi ne malai yake cewa wala shay a fil lu'li fil lu'li wal marjan wal ambar wal miska babu wani abu akan wanda ya samu lu'lu lu'lu ai ba a cikin kasa ba ake samun shi ba a cikin ruwa ake samun shi yace da al marjan haka shi ma marjan din duka dai familin lu'lu ne yake cewa wal ambar da ambar ambar shi wannan ne collection ne turare ne wanda shi ma tunda malaman loga suke cewa al'ambar shine kashi ne na na wata dabba dabba ta cikin ruwa shi ma kaga shi ma daga ruwa ake samun shi ba daga ƙasa da yake hutarwa ba idan ta yi sai ka same shi da ƙamshi shi ne ake kiran shi da ambar ya ce wal miska da almiska dukkan su wa'in abu ne na cikin ruwa babu zakka a kansu ba abu ne wanda ake hudar su ba daga ƙasa ba da kwai hadisin abdullahi bin abbas hadisi ne wanda imamu shafi'i ya kawo shi haka abdurrazak a cikin musannaf ɗin shi ya kawo shi haka ibn shaiba ya kawo shi isnadin shi isnadi ne wanda yake ingantacce kamar yadda malam mai talhisul habir ya kawo hadisin yake cewa laysa fil ambari zakatu yace babu zakka akan ambar ambar kuma duk abin da aka hutar da shi daga cikin ruwa ake hutar da shi kuma wannan da ya kawo yake magana akan lu'ulu wal marjan dukkan su daga cikin ruwa ake hutar da shi sai aka yi kiyasi da duk abin da ake hutarwa da ruwa ba a hutar mai da zakka wannan kaga shi ba wata wani sauki ne a cikin shari'a kaga wannan abu ne wanda a ƙasa ne wannan kuma ya kayi linkaya a cikin ruwa sannan ka same shi sannan ka hutar mai da zakka wayannan sannan ka same shi idan ka same shi babu zakka a kan shi amma dai duk abin da ka samu da ƙasa ka huto ka huddo shi da ƙasa to wajibi ne sai ka hutar mai da zakka yace wala shay'a fi saydil barri wal bahr haka babu komai akan mutumin da yake kaura ne yake huta daji yana yin farauta to sai Allah ya sanya wannan shekarar kurmu ya huta yayi wata shi shidda da ya samu dabbobi na azu a gani wanda idan aka lissafa su sun wuce lissahin zakka to babu zakka a kan shi haka wanda yake shiga ƙasa sai yake shiga cikin ruwa yake yin farauta yake yin yake yin yake yin fito yana samu kayan ruwa sai ya samu wani kihin da ya kai nisabin da ya yi ƙarfin nisabin zakka ya sai da shi da kuɗaɗe mai yawa to shi ma babu zakka a kan shi sai dai idan ya sarrafa kuɗin ta kasance mai hannun jari ya kai shekara to a wannan halin kuma zai hutar mai da zakka ina fata an fahimta kenan farauta ko ta ruwa ko ta saman ƙasa duk abin da bawa ya samu babu zakka a kan shi shi ne ma da ya kawo wofin rikazi alhums shi kuma duk abin da mutum ya yi rami ko allah ya datar da shi shi ne dafnul jahiliya wata dukiya ce mutane kakanninmu suka binne a ƙasa allah ya datar da kai da samunta to za ka hudda mata 'yan sankiyar shi ne alhums ya ce ayi nau'in kana min almali umar irin nau'i ne na daga dukiya in dai ka same shi a ƙasa binnewa ne aka yi wani ne mai duki ya binne a shekaru aru aru kurum Allah ya ci da ka ka zo ka na kana kana kana sarawa kurum sai ka ganta ko wurin ya koma gonarka ko wurin ya koma gidanka kurum idan ka dauka yan sankem zaka fitar musu watan dukiyar zaka samu kudade ne irin na da azurfa ne ga sanan an yi su kudade ne daga ka auna su za su baka abin da ya wuce lissahin nisabi to ita arrikaz ba ruwanta ta kai nisabi ba ta kai nisabi ba kurum in dai ka same ta kurum zaka mata lissahin yan sankin ka hudda ko ka kai a maka evaliyan abin da gare ka yanzu alhamdulillah fargram za a auna maka su idan aka maka super gram a kana da gram ka samu gram kilo kilo kilo biyar ka samu a wannan arrikas inka kilo biyar he kai ebaliyan shi ndz mai shi nawa ne ndz mai shi kenan nawa zaka hudda biyu zaka hudda ko kilo biyar ndz mai kilo biyar nawa ne yan sankem afwan yan sankem yin kilo biyar guda ɗaya ne ko shi kenan ka hudda kenan sai ka hudda kilo ɗaya abinda ba zato ba tsammani aka samu don an ce maka koyo da ɗaya ai ba wani wannan to kaga shi kuma shi mai dukiya sai aka ce mai hiya ya yi lissafin goma sai ya cire ɗaya a za a yi da kwai sauƙi a cikin al'amarin shi ne ya ce ayi nau'in kana min al-mali li ahli al-fayy yace za a hutar da shi a bawa ahlul fayy alfai huwa ma ukhidha min amwalil kuffari bighayri qital abinda ake cewa alfai shine duk abinda musulmai suka tayi kasashen kahurai sai suka ji tsoro wannan kahuran suka ci takare suka bar dukiyoyinsu to duk abinda musulmai suka tattara ana kiran shi da alfai ba ganima bane ba ba ganima bane ba kenan za a sarrafa wannan arrikaz ɗin li ahlil fai'i da waɗanda suke cin alfai ai shi ganima ganima shine a zo runduna ta musulmai su zo su gwabza da runduna ta kahurai musulmai su samu nasara idan suka samu nasara duk abin da suka ribato na abin da suka tsaye tsere suka bari na wanda suka kashe suka tattaro shi ake kira da ganima shine ubangiji ya raba mana wannan ganimar yake cewa wa'lamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lizil qurba wa liyatama wal masakin wa ibnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an shi kuma alfai idan aka samu wannan dukiyar ba tare da wahala ba ai kai ma ai tubu suke ka samu ba tare da wahala ba ka samu ba yace to abinda za a yi li ahlil fai wanda aka lamunce mun su ci alfai su za a dauki wannan dukiya a basu ya ce fa hadal khumsu yuqassamu khamsatu aqsami wannan khums din za a kasa shi gida biyar khumsul lillahi wa lirasulihi en a cikin wannan biyar din yanzu misalin ai mun ce ya samu kilo biyar wannan kilo biyar din da ya samu na zinariya wannan kilo ɗaya shi ne zai hudda shi ne shi ne za a bada da ahlil fai'i sai a ɗauki a biyar ɗin za a ɗauki giram ɗari ai giram dubu yake ba mu kilo ɗaya za a ɗauki giram ɗari wannan lillahi wani rasulihi ce sannan sauran yusrafu fi masalihil muslimin al'amma sauran sai a ɗauka a kai wa alƙali ko a kai wa sarki in ba cinyewa ba za a yi ba ko a kai waɗanda suke kula da dukiya ta musulmai sai a ba su a ce to wannan a yi ƙoƙari a tanade shi ko a sanya shi abin da ya shafi aikin allah aikin aikin aikin da musulmai za su amfani da shi wannan shi ne ake yi ina wannan kumsin za a ɗauke shi da ƙarabatin nabi sallallahu alaihi wasallama shi ne lillahi walin rasuli wannan kums in kuma za a ɗauke shi da fukara ɗin ya tama sannan kums a ɗauke shi a bawa masakin sannan kums in a bawa ibn sabi wannan shi ne waɗanda suke cin alfai ina fata an fahimta idan idan ka kasa wannan gram gram gram dubu in za ka ɗauki gram ɗari ka bawa allah allah allah allah da manzan shi khumsuhu lillahi wa lirrasuli kenan wannan na Allah da manzan shine za a dauka a baiwa waɗanda suka cancanta sai a samu wata committee wanda suke kula da ayyuka na musulmai sai a basu su sarrafa shi da abin da kowa da kowa zai amfani da shi sannan inda ko ƴan uwan manzan Allah za a dauki gram 100 a basu kina an samu gram 200 ya tafi sannan a dauki gram 100 a bawa fakirai wanda suke na marayu fakirai na marayu sannan a ɗauki gram 100 a bawa miskinai sannan gram 100 a ɗauka a bawa ibn sabi wannan su ne masu cin alhums kaga kilo ɗaya ya tahi ya tahi a inda ya kamata a bada shi wannan shi ne wa baƙiyatu wa baƙiyahu wa baƙiyahu li wajidihi sauran abin da ya saura kilo hudu wanda ya samu kasan shi karban shi kaga shari'a ai sauƙi gare ta abu ne gashi nan ashal shai in ka samu ga yanda za ka yi wallahu ta'ala a'lam abinda mun karanta ne Allah ba mu dare shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce mako ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya yi mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana wannan yanayi da yi tsanani muna fatan ubangiji ya kawo lokacin shi ya kawo sauki a cikin shi muna fatan ubangiji ya saukar mana da rubutun shi ya saukar mana ya ƙara yarda da mu sarkawar da amincin shi ya ƙara amintar da mu a rayuwar mutum da gobe yan uwa da amina arziki da suke bara a gida muna fatan kowa na iya bukatar shi sun yi albarka a ciki muna ta wasu da wannan zama duk abin da suka ta kan musu kudurci na alkhairi allah ya tabbatar mana su da abin da ke sharri ne ga rayuwar mutum da gobe ko su rai abin muna fatan ubangiji nisan takalmin da shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك